بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجع وتنشأ shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in daidai hijiriya wanda shi ne ya dace da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na goma a cikin wannan sura mai albarka suratu taha za mu tashi aya ta saba'in da hudu saba'in da hudu a cikin wannan sura mai albarka idan za ku iya tunawa bayan hutu da muka tafi na azumi mun tsaya ne a daidai ƙarshen ƙisar annabi musa da fir'auna da kuma annabi da shi fir'auna da mutanen annabi musa wato matsafan nan wanda daga ƙarshe suka yi imani da shi annabi musa sai shi fir'auna ya ja musu kunne da gaya musu maganganu ya nuna cewa tun da ba su yi imani da shi ba zai kakkashe su zai yayyanka su ya gutsure hannayensu min khilaf wala usallimannakum fi juzu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa ya tsoratar da su suka ce qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat faqdi ma anta qad ba za mu taba fifita ka mu bi ra'ayinka mu bar abin da gaskiya ta zo mana shi bayyanannun hujjoji ba wallazi fatarana suna nufin Allah da ya halicce su su watsar da Allah su bi shi su watsar da dokan Allah su bi shi suka ce kai faqdi ma anta qad ka je ka aikata duk abin da zaka aikata inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min as-sihr mu da mun yi imani da Allah dan ya gafarta mana laifuffukan mu sun yadda cewa sun yi laifuffuka da abin da kai mana tilas na samu mu yi ta sihiri wallahu khairun wa abqa to shine Allah madaukin sarki yake bayani dangane da duk wanda tsautsayi ya sa Allah samu cika da imani ya mutu yana kafiri ya je tarar da Allah a layi na kafirci duk wanda tsautsayi ya ɗebe shi ya mutu a layin kafirci ya mutu a layin shirka to ga sakamakonsa mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
الله مدوكين سركي yake cewa innahu ayyada sha'anin da halin yake shine alhalu wa sha'anu man ya'ti rabbahu duk wanda ya zo wa ubangijinsa ranar tashin alkiyama fi hali kaunihi mujriman yana mujrimi abinda ake nufi da mujrimi shine wanda yake murtakiban li jarimatil kufri wa shirki billah wanda yake aikata wato zunubi na kafirci da shirka da Allah duk wanda ya je wa Allah yana aikata zunubin kafirci zunubin shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala fa inna lahu jahannama wannan mujrimi yana da wutar jahannama yu'azzabu fiha azaban shadidan za a yi masa azaba a cikin wannan jahannama azaba mai tsanani subhanallah kuma daga cikin musibata la ya mutu fiha ita jahannama idan an shige ta ba a mutuwa a ciki fayastariha ballantana ya samu hutu ka duba wani bala'i malam wai mutuwa ka shiga jahannama ka mutu shine hutunka dan idan ka mutu ai ka samu saukin azabar ashe akwai lokacin da mutuwa ma alheri ce ga mutum la ya mutu fiha ba zai mutu a cikinta ba fa yastariha wala yahya sannan kuma ba zai rayu ba wato hayatan fiha raha rayuwa wacce take akwai hutu a cikinta haka ake rayuwa a jahannama ba a raye ba ba a mace ba ba a raye ba ba a mace ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kullum mutum musulmi yayi sallah ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar jahannama Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr atahiyarka wa a'udhu bika min azabin nar wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat أو ترواية وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كلهم إذا من ذن الله يصلى صلى الله عليه وسلم سيارو كي الله Allah ya kare shi daga waɗannan abubuwa da na ambata mana yanzu kaga yanzu duk muna tsoron mutuwa dukanmu me yasa muke tsoronta ba mu san abin da za mu tarar ba ne a can wallahi akarmakallah da a ce garanci mutum ya san in ya mutu rahamar Allah zai tarar yana mutuwa aljanna za a sa shi inda a ce mutum ya san wannan ai sai ya cewa da mutuwan nan bismillah in ka kwatanta aljanna da irin halin da ake ciki a irin wannan rayuwar a yau gwanda ka mutu ka shiga aljanna to aibun tashin hankalin shine ba a wato ba a san me za a tara ba sai mutum ya mutu lokacin da aka fara masa tambayoyi zai gane waye shi kuma a lokacin zai gane ina ne gidansa innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle wanda ya zo da ubangijinsa yana shirka yana kafirci yana mujrimi to lalle yana da wutar jahannama za a yi taimai azaba a ciki la yamutu fiha wala yahya babu mutuwa ba rayuwa wani irin rayuwa ne wannan ba mutuwa ba rayuwa za a yi taima azaba kana jin azabar kuma babu mutuwa don mutuwar guda ɗaya ce ka riga ka yi ta wala ya haya karka ɗauka cewa don karka ɗauka cewa don baka mutu ba to kana rayuwa ne baka rayuwa mai daɗi rayuwar jahannama ba daɗi Allah ka kiyaye mu shi sa Allah ya ce a wata ayar wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kull kafur wadanda suke kafirai ne sakamakon su wutar jahannama ita ce babbar wuta a cikin wuta ce jahannama ba sa mutuwa shine la yuqda alaihim ba a karar da rayuwarsu fa ya mutu ballantana a ce sun mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sauƙaƙa musu daga azaba tata azaba jahannama jama'a babu sauƙi ilahi ya Allah astaghfirullah idan ka zo istighfari ko ka rinka tuna jahannama in ka zo tuba ka ce astaghfirullah kana tuno Allah ya yi maka afuwa ya kare ka daga wannan gidar daɗi wa a tubu ilai wa a tubu ilai wa a tubu ilai mutuwa aka yi aka kawo mamaci aka ajiye shi ana tona masa kabari za a binne shi kawai sai aga manzan Allah yana hawaye yana ta kuka alaihi salatu wassalam Allah yana zubar da hawaye ya dauki itace yana caccakawa a ƙasa yana caccakawa hawaye yana diga yana limithli hada fa'iddu saboda irin wannan rana wannan rana wannan rana wannan rana nake jiye muku fa'iddu ku yi tanadi malam in ka samu daman sallah malam ka yi ta sallah ƙwarai kuwa ba ta tashi a banza wallahi duk wanda ya samu daman ibada wallahi ya bauta wa Allah satin cin ya wuce muka je gaida wani bawan Allah marar lafiya idan ka gan shi ba za ka so ka sake ganinsa ba dan uwanka ne amma wallahi ba za ka so ka sake ganinsa ba yana ya ilahi ya Allah astaghfirullah yana kwance a gadon nan shi ba a raye ba shi ba a mace ba baya jin daɗi amru bin al-as yake cewa ɗansa wata rana yace ajibtu liman adrakahu al-maut la yasifuhu ina mamaki ga wanda mutuwa ta riske shi amma wai baya ba zai zo ya sifantawa na baya ya musu bayanin ga yadda mutuwar nan take ba yace ni mamaki nake kowa in ya zo ya sha ciwon mutuwa kawai sai ya wuce ya tafi zai muku magana ba ya tafi da ciwonsa sa ana mamaki yake bani in ji wannan sahabi na'am ana nan sai Allah ya kawo masa lokacinsa shi kuma na mutuwa yana cikin magagin mutuwa ɗansa ya ga cewa lalle mutuwa ta zo masa ya ce ya abaci ya babana za ka iya tuna maganan nan da ka taɓa faɗa cewa yaya aka yi mutumin da yake mutuwa ta zo masa amma baya iya sifanta ya mutuwa take don Allah ko za ka yi mana bayanin yadda mutuwa take ɗacin mutuwa da rashin daɗin mutuwa gashi yanzu muna kallon ka sai ce ya bunayya ya kai ɗanɗana innal mauta ajallu min an yusuf mutuwa ta fi ƙarfin a siffanta ta wanda ya shiga wannan hanyar ya riga ya shiga kuram amma batun ya maka bayanin me ya ji bata mata sowa bai zai yiwu ba ya ce amma zan kwatanta ya ce zan kwatanta muku bayani ya ce ka gani nan yanzu nan ji nake kamar wasu manya-manyan duwatsu ne wasu jibalu raduwa a madina jibalu raduwa ya ce wallahi ji nake wasu tafka-tafkan duwatsu ne ana ce da su jibalu raduwa a madina waɗannan duwatsun ne aka ɗora mun a wuyana ciki na kuwa yadda ka san gonar ƙaya ce ko ina ba daɗi yadda ka san an zuba mun tarkacen ƙaya tana ta suka na to wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan gaya maka kana kallo za ta zo ta ɗauke ka ta tafi da kai suna son ka suna ƙaunaka za ta zo tsakanin mutane ta zare ka ta tafi da kai to abin tausayin shine wanda mutuwa za ta zo ta riske shi je tarar da Allah yana aikata kafirci yana kafiri yana mushriki فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا عشان كما الله يشي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور دول كافري هكا مكي ما يساكيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات wanda ya zo wa Allah yana mumini Allah ja'alna minhum Allah ka samu a cikinsu Allah ka samu je wajen Allah muna masu imani wannan bayani ne na husnu aqibatul mu'minin kyakkyawan ƙarshe na mumini kada amila salihat ya aikata aiki mai kyau ga imani ga aiki na kwarai fa'ula'ika waɗannan mutane almausufu na bitilkar sifat wanda aka sifanta su da waɗannan sifofi na zuwa wajen Allah da imani ga aiki mai kyau lahumud darajatul ula suna da darajoji maɗaukaka suna da gidaje maɗaukaka almanazilun rafi'a wal makanatu samiya bi sababi imanihim wa amalihim salih maɗaukakin matsayi tafka-tafkan manya-manyan gidaje na alfarma gidan aljanna lahumud darajatul ula sai Allah ya ce sifan wannan gidaje kamar ya جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى yace jannatu adinin tajri min tahtiha al-anhar siban waɗannan gidaje a darajatul ula din sune wanda gonakai na gudana a ƙarƙashin su wato ƙorama na gudana a ƙarƙashin waɗannan gonakai ma'ana lahum jannatun baqiya suna da aljannatai wanzanzu tajri min tahti ashjariha wa simariha a ƙarƙashin bishiyoyin wannan aljannatai da 'ya'yan itacen wannan aljannatai akwai al'anhar koguna ne suke gudana a ƙarƙashinsu Allahu akbar khalidi na fiha suna masu ƙaddara ma dawama har abada huludan abadiyya dawama ta har abada babu fita malam duk wanda ya shiga aljanna baya fita amma an shiga wuta ana fita wa dhalika wannan al'ata'ul jazil babban kyauta jaza'u man tazakka shine sakamakon wanda ya tsarkaka man tazakka man tatahhara man tazakka man tadarrada min danasil kufri wal ma'asi wanda ya tsiraitu daga kazanta da dattin kafirci da sabon Allah to wannan ya mana bayanin kyakkyawan ƙarshe na waɗanda suka bi Allah ya Allah ka samu cikin masu binka ka samu cikin masu yi maka da'a izuwa nan wannan sura mai karamci suratu taha ta yi mana bayani bayani mai tasiranci a cikin zuciya irin muhawala da muhawara tattaunawa da ganawa da ce ne na ce da sauyin zance da aka samu tsakanin fir'auna da annabi musa tsakanin kuma matsafa da shi fir'auna kuma in kun lura ƙarshen kisan waye nasara gaskiya ce ta ci nasara to wannan haka ake nuna maka aka ramkala duk lokacin da aka fafata duk lokacin da aka buga duk lokacin da aka goga in Allah ya soya da gaskiya ita ce a gaba ko ba sa son ka suna faɗa da kai wallahi kai ne za ka yi nasara kawai dai matsalar ka baka da haƙuri idan ya sa ka a gaba yana ga sai ya ga bayan ka insha Allah kai zaka ga bayansa nawa nawa ne za su ce za su ga bayanka daga baya kai zaka ga bayansu ka yi haƙuri duk kunci yana tare da sauƙi sannan kuma duk inda gaskiya take Allah yana tare da ita to yanzu insha Allah sura za ta kawo mana bayani na ni'imomi da Allah ya yi wa wannan jama'a ta banu Isra'ila da kuma yadda Allah ya tsoratar da su akan su daina ƙaryata ni'imomin nan da Allah ya musu kuma haka ake so bawa idan Allah ya maka ni'ima to ka gode masa ka ƙara imani da shi kar ka ƙaryata kar ka nuna kai wayanka ne ya baka to hanyar tabewa kenan yanzu abin tausayi da yawa daga cikin mu wani ya samu kuɗi a kasuwa gani yake tsabar iya kasuwa ce ta sa ya samu wannan kuɗi ya samu mulki gani yake tsabar iya siyasa ne da haɗa can da haɗa can shi yasa ya samu mulki ya samu matsayi gani yake dabarunsa ne da iya zama da mutane da hikimomi yasa ya samu wannan matsayi ya manta da rabbul izza mai bayarwa to bari mu ji mai Allah ya ce nam ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى
الله يشي ولقد أوحينا إلى موسى haƙiƙa mun yi wahayi zuwa ga Musa shine annabi Musa an asri bi ibadi wannan hikaya ce mana kai tafiya tafiya kai tafiyar dare da bayina hikaya ce ijmaliyya haka suke cewa hikaya ce a dunkule wato dangane da halin da fir'auna ya fada da shi da mutanensa a ƙarshe Allah ya ba wa annabi Musa galaba akan matsafa bayan Musa ya zauna tare da waɗannan matsafa yana ta musu da'awa don bayan ya kwato su daga hannun fir'auna to makaranta ya kai su ya ta musu da'awa mudda tsawila lokaci ya ɗauka mai tsawo yana ta karantar da su wannan yana nuna in ka musulantar da mama guje to ka karantar da shi kar ku je ku ta ba su kalma kawai sai ku taho ku baro su kuna murna kun musulunta da su to ba mai koya musu addini komawa suke yi a karantar da su masu hali masu kuɗi ku rinka ba da kuɗin ku ai aikin Allah na da'awa bayan ya karantar da su to shine kuma sai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa shi ya gaya musu cewa da fir'auna da sauran mutane a sako banu isra'ila masu rauni a kawo su wajen shi annabi musa ya taimaka musu ya karantar da su ayat ta fara da lamul wato almuwatta'atu lil qasami lamun din rantsuwa walaqad wallahi dan ai maka ta'kidi a ƙarfafa maka wannan labari da za a baka aka rantse maka kamar daidai yake da wallahi laqad auhaina ila abdina Musa wallahi haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gaban mu annabi Musa muka ce sir bi ibadi min bani isra'ila fi awwalil layl yi tafiya da bayina cikin banu isra'ila a farkon dare shine sir isra tafiya a farkon dare ka wuce ka tafi masar da su ka bi ta kogi da ake ce da shi albahrul ahmar red sea Allah ya umarce shi ya tafi da su ya bi ta wannan red sea da ake faɗa idan ka isa wannan albahrul ahmar fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan dauki sandanka ka buga a cikin wannan kogi daidai yake da ka ce faja'allahum tariqan fil bahri yabisan kana buga sandan nan taka za a samu hanya busasshiyar hanya a cikin ruwa kuma ta bude a samu kwalta ko a samu titi wannan fadrib kalmar darbu ne amma ka iya fassara ta da faja'al ka yi musu ka sanya musu kamar ka ce daraba lahu fi malihi sahman ana nufin ja'ala lahu fi malihi sahman daraba tana zuwa da ma'anar ja'ala abinda ake nufi ka buɗa musu hanya da wannan sanda taka cikin mu'jizar ta kenan malam yana daukan sandan nan yana bugata sai aka samu hanyoyi guda goma sha biyu a cikin teku wannan red sea kuna ganin su a hoto ai hanyoyi guda goma sha biyun nan adadin jikokin bani isra'il ken annabi yaqub Allah ya ce bani isra'ila yana nufin waɗanda suka fita tare da musa sannan kuma ya ce ibadi bayina ya yi musu adireshi da al'ubudiyyatu lillah kuma don ya nuna cewa bayinsa ne ba bayin fir'auna ba ne don fir'auna yana cewa bayinsa ne littambihi ala tughyani fir'auna haisu ista'bada annasa wastazallahum ya bautar da mutane ya wulakantar da su sai Allah ce ibadi bayina yabasan wannan sifa ne na tariƙan ɗin nan abinda ake nufi wato ka buɗa musu hanya su same ta busasshiyar hanya yabasan jam'i ne na yabis kamar khadim da khadam la ta khafu darakan wala taksha karka ji tsoron nutsewa shine darakan wala taksha shi ma dai kada ka ji tsoro addarku afwan ba ba nitsiya ba riska kai nake son ci daga idrak ne ba igrak ba ne dark la ta khafu darakan kada ka ji tsoron za a riske ka kama ka taka yudriku idrakan a riske ka a ricin ɗinka a cin maka to kada ka ji tsoron wai in kun hau hanyar nan kuna tafiya za a cin maka kuma kana budewa sandan nan taka kana buga ta zaka samu hanya busasshiya ke kasasshiya da zaka wuce kai da mutanenka kuma karka ji tsoron cewa fir'auna zai kama ka kuma karka ji tsoron zai nitsar da kai ko zaka nitse idrib lahum طريقا في البحر يابسا حالة كونك غير خائف, خائف من أن يدركك فرعون وجنوده من الخلف كما كدك جد ورم كوجيزي نتدك تمي فارمالا
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
sun fito Allah ya ce ya ɗauki banu Isra'ila ya tafi da su ku yi tafiya ina za su tafi Masar za su bi ta Red Sea ko kawai fa'at ba'ahun fir'aunu bai janurihi fir'auna ya ji labarin annan Musa ya fito da shi da banu Isra'ila kawai sai ya bi su ka duba wulakanci ba bayan abin da yake musu amma sai da ya bi su don ya halakar da su wannan yana nuna maka wato shi makiyinka bayan ya karya ka to so yake sai ya ga bayan ka ya kwantar da kai gaba daya yasa in ka zo yin addu'a kana ji ko ka roƙi Allah da gaske Allah sa ka fi ƙarfin makiyinka kuma matsalar shine ba gane su ake yi ba ka roƙi Allah da gaske makinka fa baya so ya ganka baya so ya ga kana walwala da ya ganka cikin ni'ima tashin hankali yake shiga kwanciyar hankalinsa da nutsuwarsa bala'i ya same ka kuma ba wani mutum da yake da wai garanti shi bai da maki haka Allah ya kaddara mu haka za mu rayu wani ya soka wani kuma baya son ka haka kawai ba dumame ka hana shi ba ba abincin dare ka hana shi ba ba komai ba wallahi malam kawai baya yin ka kawai so burinsa ya za ka tsuguna yar wannan ni'imar da kake ciki billahi azimu baya so ka biya hankali fa'atba'un fir'aun bi junudihi mugu da ya zo tafiya ba shi kadai ya tafi ba ma'a junudihi shine bi junudihi din kuma aka ce yayi ta sauri wajen neman annabi Musa da wanda suke tare da shi sakamakonsu shine su ɗin suna tahowa sai Allah ya nutsar da su da shi da mutanen nasa shi fir'auna shine fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum Allah tabaraka wa ta'ala ya nutsar da su a cikin wannan ruwa ya halakar da su har zuwa ƙarshen su ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wannan ana nuna mana wato girman irin halin da suka kasance da ruwan na ya lullube su kalmar gashiyahum fa'alahum wa gamarahum min ma'il bahari suka nitse ruwa ya bi ta kansu shine gashiya kaman abu ya lullube ka shine gashiya wallaili idza yaghsha ruwa ya lullube su shine al-yamm din yamm ba wanda ya isa ya gane iya yawan ruwan da ya nutsar da su fir'auna da mutanensa illallah dukansu suka fada cikin igiyar ruwa kamar can inda Allah ce iz yaghsha sidrata ma yaghsha fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyakum hal ataka hadithul ghashiyah labarin mai lullubewa ya zo maka gashiya gashiya tun min azabi gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum idh yaksha sidrata ma yaksha kamar fa'aha ila abdihi ma auha abinda ake nufi gashiyahum ma la yu'lamu kunhu illa Allah ko ma la ya'lamu kunhu illa Allah ba wanda ya san hakikanin ruwan da ya binne su ko ya natsar da su a tarshiya yan uwana daidai take da a tarfiya a tarshiya a tarfiyatu wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada sai aka mana bayanin halin fir'auna kafin Allah ya halakar da shi da natsar da shi da ruwa kaga wannan aya ta nuna mana fir'auna nitsar da shi Allah ya da shi da mutanensa adalla fir'aunu fi hayatihi qaumahu an tariq al-haq abinda ake nufi fir'auna ya halakar da mutanensa ya hana su bin hanyar gaskiya jama'a duk wanda yake da ɗabi'a irin ɗabi'ar ya hana mutane gane gaskiya ya ƙi ya gaya musu gaskiya ya ƙi ya koya musu daidai yana da sifa irin ta fir'auna ko a nan duniya za ka ga akwai wanda yana da bakin cikin ya nuna maka abu mai kyau wallahi ba ya so ya koya maka wani abu ka koya ƙetace da shi mugu ne na'am saboda ba ya so ka gane karka amfana daidai yake da wadda za ka zo hanya ya halakar da kai ya dora ka akan mummunan hanya mara kyau wa ma hada aiwa ma hadahum ilaiha fir'auna bai shiryar da mutanensu zuwa ga hanya mai kyau din nan ba inna ma hadahum ila tariqil ghayyi wal batil kawai ya shiryar da mutanensa ne zuwa ga hanya ta bata dan haka ƙarshen rayuwar fir'auna da shi da mutanensa ya zamanto halakar da su Allah yi Allah ba ruwansa kaje ka bi wani ya halakar da kai sakamakon ku da kai da shi duk daya yasa ka yi ƙoƙari ka gane gaskiya ka bi ta duk wanda kaga zai ɗora ka a hanya ta ɓata kar ka yi masa ɗa'a don in Allah ya zo halakarwa to wallahi tallahi tare zai halakar da ku yanzu ga waɗannan yaran fir'auna baka ji duk labarin ya haɗe da su ba suna jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wata ayar Allah ya yi bayani wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un arama kuma cikin suratul shu'ara koma cikin suratul shu'ara aya ta hamsin da wani abu hamsin da me Allah ya ce
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون sai me فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون haka وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيود Allahu akbar وكنوز ومقام كريم kadhalik كذلك وأورثناها بني إسرائيل na'am فأتبعوهم مشركين na'am فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون kun tsorata قال كلا na'am إن معي ربي سيهدين sai me Allah ya ce فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر na'am فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم na'am وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين sai me ثم أغرقنا الآخرين mhm إن في ذلك لآية Allah وما كان أكثرهم مؤمنين Allahu akbar shuf alquran kayfa yufassiru ba'dahu ba'dha duba yadda qur'ani yake fassara sashin sa da sashi wannan kissar complete ɗinta Allah sai kawo ta a cikin suratul shu'ara dan a nuna maka shi qur'ani sashin sa yana buƙatar sashi kuma in ka san nan gurin akwai buƙatar ka san can gurin da yazo sai ya tsaya mana anan a cikin bayanan da yayi abinda Allah ya karanta abinda alaran ma ya karanta mana wa adalla fir'auna qaumahu wa ma hada shikenan bayanin dalla dalla sai kawo shi a cikin suratul shara aya ta 52 zuwa aya ta 66 duka abinda muka faɗa din nan a dunkule shine Allah ya dunkule shi ya faɗe shi Annabi Musa ya fita fir'auna ya bi shi Allah ne ya masa wahayi ya ce ɗauki mutanenka ka tafi da su saboda bala'in na fir'auna ya yi yawa Allah ya ce ɗauki mutanenka ka tafi da su za a yi lokacin da in matsi ya kai matsi matsi ya kai matsi wurin da kake zaune sai ya gagare ka dole ka tattara ka yi gaba la ilaha illallah matsin ɗan adam ɗan uwanka in ya takure ka ya sa ka a gaba suna son Allah amma ga fir'auna shi kuma baya son Allah don haka bawan Allah baya iya zama a wurin makiyin Allah haka al'amarin yake malam wallahi duk inda za ka je ka zauna in dai bara a barka dama kai sunna kai ibada sai ka ji ba ka jin daɗi a takura kake ka fi sha'awar ka je ka shiga cikin 'yan uwanka fir'auna ya shela ya ce ga su can waɗancan mutanen ba su kai sun kawo ba amma mu je mu bi su mu je mu riske su kuma hakan aka yi wallahi suka bi su haka mutanen nan suka fita malam suna cikin iyalinsu suna cikin gonakinsu suna cikin amfanin gonansu suna cikin kasuwanninsu suna cikin haka Allah ya ce ku fita ku bar garin ku rabu da shi suka tafi mutum yana ganin ga gidansa ya gina ga iyalinsa ga gonakinsa ga ni'imomin da yake da shi ya tashi ya tafiyar kafa ya bi wani bawan Allah su tafi wani wuri saboda ya tsira da imaninsa da aƙidarsa da addininsa imani kenan gonakin nasu aka gaje su banu isra'ila suka kwaci gonakin ka yi gonar shinkafa ta yi amma tafiya ta kama dole ka tafi kafiri ya zo ya girbe ta ka yi gonar dankali ka yi gonar dawa ka yi gonar kaza ka yi shanunka amfanin gonarka shagonka kaza kaza ɗinka ka tafi ka bashi wasu su gaje saboda ka ta imani dukkan wannan abin gaba ke daya suka bi su har sai da ta kai ga mutanen fir'auna suna hango mutanen annabi musa mutanen annabi musa suna hango mutanen fir'auna qala ashabu musa inna lamudrakun mutanen annabi musa suka ce wayyo za fa a riske mu kar ka manta can ya ce la ta khafu darakan wala takhsha kai musa ka tafi karka ji tsoron za a riske ka kenan yana da confidence yana ji a ransa cewa ba za a riske shi ba ba za a same shi ba amma mutane suna cewa ga sunan za su riske mu ƙala kalla inna ma'iya rabbi sayade kaji ya ƙini ya ce kalla ina ina tare da ubangiji na shi zai shirya da ni zai nuna mun hanya kawai sai Allah ya ce da Musa a nudribi a saka albah ɗauki sandanka ka buga kogi da shi fanfalaka fakana kulli firqin ka taudil azim wa azlafna sammal akharin a ƙarshe Allah ce wa an jena Musa wa man ma'ahu ajma'in muka muka tsirar da Musa da wanda suke tare da shi gaba ɗaya sai kuma yace ina sauran summa aghraqna al-akharin sai muka nutsar da sauran to shine kaga wannan yanzu dan Allah ba ni'ima Allah yau banu Isra'ila ba babban ni'ima ya kubutar da su daga Fir'auna to sai Allah ya ce me a ƙarshe
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
shine Allah yake cewa yana tunar da banu Isra'ila yana tunatar da su ya banu Isra'il ya bani Isra'il kada an jaina ku min aduwikum hakika fa mun tsiratar da ku daga mun tsiratar da ku daga abokin gaban ku ka duba amalan ina so ka lura da wannan zancen Allah tabaraka ta'ala da kansa yake cewa banu Isra'ila na kubutar da ku daga makiyinku abokin gabanku fir'auna kafiri kafiri kafiri ya zai zama masoyinka ya ce adu na kubutar da ku fir'auna da junudinsa kenan na halakar da su amama a ayyunikum wa antum tanzurun ilayhim kuna fa gani na nutsar da fir'auna malam an mutane nan Musa da annan Musa suna kallo fir'auna yana yana shan ruwa yana kiran habu da shi da mutanensa a fili Allah ya nuna musu dafa ga fir'aunan can yana gana musu azaba a jiya yana musu bala'i a jiya yau gashi yana ta shan ruwa da cin tabo da shi da mutanensa gaba daya ina mulkin Allah ya gama da shi yasa duk wani mai mulki da kaga yana kama karya yana nuna isa to ka jira shi wallahi ka ba shi lokaci na ba sa son a faɗi wannan maganar ba sa so a faɗa ba sa so a faɗa amma gaskiya ce guda ɗaya kuma wanda yake gaya maka wannan abun yana maka gata ne dan ya nuna maka kai ɗin gajiyayye ne da'if wallahi duk abin da mutum yanzu akwai wanda yake da ikon ya sa soja dubu su je su harbe mutum dubu ya sa a yi kaza a kashe wanda a ga dama a yi kaza a wulakanta wanda a ga dama lokacin ka ne ka yi duk abin da za ka iya yi duk tsiyarka baka isa ka karar da mutane ba gaba daya kuma baka isa ka rayu babu mutane ba kuma abin bakin ciki akan zalunci da son zuciya kawai dan an saba ra'ayinka sakamakon ka shine kisa ka ce a kashe kai da mutum ya saba maka sai ka ce a kashe shi za ka yi ta kashewa kuma har ka mutu ba ka daina ganin wanda zai saba ma ba insha Allah daga gidanka za ka tarar da mai saba maka maniyinka sai ya zo yana saba ma ɗanka sai ya zo yana saba ma so idan ka ɗauki sakamako shine ka kashe wanda ya saba maka to ka ɗauka kanka tashi hankali ku tuna wa wa'adnakum janibat turil ayman kalmar wa'adnakum tana nufin wa'adna nabiyakum Musa mun yi alkawari na ganawa da annabinku Musa a wani wuri na musamman don mu bashi attaura attaurar da za ta shiryar da ku ta ganar da ku bi hidayatikum wa islahi sha'anikum can shine inda Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة شيني فسر ووعدناكم جانب الطور الأيمن wannan ya ambata musu ni'imar ya tsayar da su daga halakarwar abokin gabansu sannan kuma ya kira annabinsu a wannan atturil aiman wannan dutse shine attur an ce atturul aiman ma'ana ta bangaren daman dutsen duka wannan gata ne Allah ya masa ya zo ya gana da shi ya bashi attaura ya je karantar da su attauran don su shiryar da su wasu malaman suka ce kamar yadda imam al-qurtubi ya faɗa a tafsirinsa yayi wata fassarar daban yace janib din nan nasbun ne ala al-maf'ul sani li qawlihi wa adna kalmar ayman nasbun ne li annahu na'atun lil janib yace iz laysa lil jabal yaminun wala shimal shi dutsen bai da dama bai da hagu takdirin aya shine zancen wa wa'adnakum itiyana janib at-turi mun yi muku alkawali ku zo gefen dutse sannan sai aka shafe mudaf din ai amarna Musa an ya amurakum bil khuruj ma'ahu li yukallimahu bi hadratikum mun umarci Musa ya fito tare da ku ubangijinsa zai masgana da shi a gaban ku fatasma'ul kalama za ku ji zancen ko suka ce wa'ada Musa ba'da ighraqi fir'aun an ya'ti janib at-tur Allah yayi wa tur al-ayman Allah yayi wa annabi Musa alkawali bayan ya halakar da fir'auna ya ce ya zo ta ɓangaren wannan dutse don ya bashi wato wani janibi na dutsen don ya bashi attaura alwa'ad din kana li musa musa ne aka yi alkawarin a haɗu da shi amma sai allah ya juya zance ya ce wa wa'adna kum don a nuna muku kuna da alaƙa da wannan alkawalin da aka yi na a gana da shi annan Musa li'anna alwa'ada kana li ajrihim Allah ya dada faɗan wata barwa wa nazzalna alaikum almanna wa salwa mun saukar muku ni'ima ta uku almannu almannu wani abu ne mai zaƙi kamar zuma yake yana sauka akan bishiya bayan alfijir ya keto kullum da safiyan alfijir ya keto har zuwa fitowar rana a lokacin su sai Allah ya ta saukar da wannan abin kamar zuma akan bishiya ganyen bishiya sai su rinka sa bokitai da kwanuka suna tara su ciccika ya fi zuma daɗi kaga mu yanzu za mu sha zuma sai an je an yi kone-kone an kori zumar an yi waye an shuka an dasa an yi waye an yi mai amma su malam duk wata bishiya a wannan lokacin suke take barin wannan almannu din baiwa ce Allah ya musu wai dan su samu daman su ci su sha mai kyau su bauta Allah sai wa annabi Musa da'a asalwa wani tsuntsu ne mai zaƙin nama da ɗanɗano shine salwa ba wancan wani yan gidan rediyo da suke ta suke ta damfarar mutane aka ta ƙarya ba wai har a kira mutum ya zo wai zai program wai akan wai salwa wai shi masanin salwa ne tana ina salwar yanzu kai ta bude shaguna a garin nan ka a garin nan ana ana ana rububin ciwa wallahi ina salwa tana ina wai har aje a kira wani malami ya zo yana ta wani program ana ta kokarin jaye-jayen ayoyi da waye waye ai tana da wani sirri tsuntsun salwa yana da kaza yana da kaza yana kaza ina take kun cinye ta kenan ko daman garin nan yawanci abubuwa ana kawo su a babin yayi aitai aitai wanda bai gane ba dan inna ridbibi ya bi yanzu wani ya zuba jarinsa da yawa a ciki ya daina zuwa kasuwa ya harkar salwa ni ni shagunan salwa ma ni ban sani ba akwai su ne ko an goge su wallahi alam an cinye su ne ina jin gaba da ko wannan ta'ir ne lazizul at'am wani tsuntsu ne mai nama mai daɗi kwarai da gaske Allah ya ba su kinaya ne na ni'imomin da ya musu kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga dada da tsarkaka abin da muka azurta ku da shi wannan aklu ibaha wannan aljumla maqulul qawli mahdhuf ai wa qulna lahum kulu min tayyibati ma razaqnakum min al-manni was salwa ku ci abin da muka yi muku arziki na wannan almannu darba da 'yan shila masu daɗi ɗanɗano wala ta ɓagau fihi fayahilla alaikum robobi kada ku wuce gona da iri kada ku yi zalunci la ta ɓagau fihi fayahilla alaikum gadabi sai fushi na ya sauka gare ku duk wanda fushi na ya sauka gare shi to haƙiƙa faƙad hawa wannan an tsoratar da su ne dangane da ƙetare iyaka akan dokar Allah at-tughyan shine wato ƙetare iyaka mujawazatul hadd wuce gona da iri to duk wanda ya wuce gona da iri faƙad hawa to haƙiƙa ya karkata zuwa ga wuta mala ilan nari kenan amma wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan saliha ni mai gafara ne mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba daga shirka da sabo wa amana yayi imani bi kulli ma yajibu al-imanu bih wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau mustaqiman yarda Allah aiki mai kyau da zai yardar da Allah sun mahtada sannan kuma ya shirya ya dawwama akan shirya din shine ihtada wa zaba ala zalika dawama ala istiqamatihi ya dawwama akan istiqama da salaha ta sa har izuwa ya gamu da Allah tabaraka wa ta'ala kaga nan Allah ya rufe mana kissa da cewa dai bin Allah shine zaman lafiya da bin Allah ne ake samun rahama da bin sa ne ake samun jin kai abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh